أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na rahilatul khulud za mu tashi shafi na 61 farkon babu shafi na 61 a ba farko ba tsakiya tsakiyan babu shafi na 61 wato afdal a'mal al-istighfar bismillahir rahmanir rahim afdal a'mal al-istighfar وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز رأيت أبي في المنام بعد موته كأنه في حديثه فدفع إلي تفاهات فأولتها الولد فقلت أي الأعمال وجدت أفضل فقال الاستغفار أي بنيّة mala ya ce mafi girman ayyuka da musulmi zai ringa yi a cikin rayuwarsa shine neman gafarar Allah abdullahi dan umar dan abdulaziz Allah ya musu rahama gaba daya shi yake ba da labari ya ce na gaba bana wato ya ga umar bin abdulaziz a cikin bacci ya ce idan umar yadda ya saba zama yana mun magana haka na ganshi bayan ya rasu kenan ya ce kuma da na gaishe sai ya bani wato tufa da yawa tufa daya biyu uku hudu tufa da yawa ina jin da turanci dai yana da jam'i ko ko shi ma apple ne apple kawai ko ana cewa apples na o yana jam'i to da hausa ba tufa guda uku tufa guda ɗaya ma tufa na? to ya ce sai ya bani taron tufa ya bani su a cikin bacci ya ce sai na fassara wannan mafarkin cewa Allah zai azurta ni da haihuwa ya ce a cikin mafarkin kuma sai na tambaye shi na ce masa baba a cikin ayyuka da ake ta yi a duniya wani ne ka samu ya yi ma riba mai yawa a lahira sai ce istighfari ya ce ɗana istighfari ne wato na fi samun garaɓasa a kansa to an ka duba dama istighfari neman allah kake ya fi ma abin da ka yi to ai kaga damar matsalar shi ne laifin da muka wa allah to iya ya fi ma kuma magana ta ƙare da haka ga kenan sai mu yawaita istighfari a cikin rayuwarmu kar ma ka tsaya wai kana tunanin me kai kayi da yawa kayi abubuwa Allah ka ɗaya san iyakar su gobe ma za ka ƙara na jibi ma haka amma cikin su kake a zaune na kan ce duk mutumin da yake da waya a hannun shi ma ai bai magana cewa wai ko ya saba Allah ko bai saba ba saboda zaka da wai gari kana cikin sabon Allah kowane lokaci sai dai baka kalli wayar ba sai dai kuma watakila in wayar ka babu babu data data ko in babu a ciki watakila na sai takaita kawai sunan mutane ne da kira da za a yi ma amma in dai ka sa data to magana ya ƙari za ka yi ta tsallo ma tsinannu za ka yi ta ganin tsiya za ka yi ta ganin abin da allah baya so za ka yi ta ganin abin da Allah ya hana ka ka gani in kana da imani ne to sai ka kasa gani ka wuce da sauri-sauri na shi ne kawai in kana da imani ba ka da imani kuma sai ka tsaya ka yi ta kallo mala'iku kuma suna ta ɗaukan ka a waya mala'iku suna da waya suna da kamara yadda kake ɗaukan hoto ka suke ɗaukan ka idan an je lahiran an buga sinimanka na lahira ba hoto ba ne kai ne za ka ganka kai ne za a ganka gashi nan kuma a gaban duniya Allah ya kiyaye ba shi yasa Allah ya kira tashin kiyama yace yawma tubulas sara'ir ba ranar da za a bayyana abubuwa koye abin da mutum ya buya ba wanda ya gan shi ya aikata ranar za a bayyana su sai wanda Allah ya suturta Allah ka suturta mu sai ma'a'immatul huda fi jannati adin wa ra'a muslima bin abdul malik umar bin abdul aziz ba'da mautihi faqala ya amiral mu'minin laita shi'iri إلى أي الحالات سرت بعد الموت قال يا مسلم هذا أوان فراقي والله ما ما استرعت إلا الآن قال قلت فأين أنت يا أمير المؤمنين قال مع أئمة الهدى في جنة عدن مسلمة دان عبد الملك شيما يا عمر دان عبد العزيز bayan ya rasu yace masa ya amiral mu'mini zace na so na damu na ji halin da kake ciki a lahira na damu na san halin da kake ciki sai ya ce mu ya kai musulma sai yanzu na samu sauki sai yanzu na huta sai na ce masa to yanzu na ji ya amirar mu ne kana aina ne ya ce a yanzu ka ina tare da wato shugabannin shirya a cikin aljanna ta dawwama ta zama ita ce jannatu adin bima'ana Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna Allah ka ba mu aljanna kun ga muna ta labarin lahira nan kamar wani waje mai nisa dan uwa da ya rasu jiya mene sunan shi ne na amir amiru ha eh nace amiru ha Allah ya ji kanshi kaga shekaran jiya bai san zai rasu ba na? to kaga jiya da safe ma lalle bai san zai rasu to haka na rayuwar take shi da mun wani ya mutu kafin kai wa'azi ne Allah yake ma kai ma ka zama redi kaga yanzu duk abin da ake faɗa lahira ya ganshi ya ga mala'iku Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi aljanna to shine sai ya ce masa yanzu kana ina ya kai amirul mumin ya ce alhamdulillah komai ya yi daidaita to kun san shi umar bin abdulaziz shi ne ake cewa khalifa na biyar a musulunci in ana kirga hulafa'ur rashidun aka ce abubakar radiyallahu anhu aka ce umar radiyallahu anhu aka ce sayidina usman radiyallahu anhu aka ce sayidina ali to wanda ake sawa a cikin a'immatul huda Umar bin Abdul Aziz ake cewa zaka ji ana kiran shi khalifatul khalifatul khamis a musulunci khalifa na biyar wanda suka yi shugabancin al'umman musulmi ذاك في الدرجات العلى قال صالح البراد رأيت زرارة بن أوفى بعد موته فقلت رحمك الله ماذا إلى لك وماذا قلت فعارض عني قلت فما صنع الله بك قال تفضل علي بجوده وكرمه قلت فأبو العلاء بن يزيد أخو مدرب قال ذاك في الدرجات العلى قلت فأي الأعمال أبلغ فيما عندك قال التوكل وكسر العمل wannan yana cikin aljanna maɗaukakiya salihul barra yake cewa na ga zurara don aufa bayan ya rasu na gan shi a cikin bacci bayan ya rasu wanji kuna ku ba kwa ganin wanda suka rasu ne? ba sa magana? ana ganin su suna magana ba sa magana? gazan su nasu ana ganewa ka ringa addu'a kana addu'o'i kana karatun ƙwani kana addu'a ka ce allah nuna ma wani sai dai wani ka kashi ba ba za ka ji daɗi ba na? ya ce shi na? eh to ai gara kai ba sai ka shirya ba a ai ko ba da jin da shi ya riga ya isa na ba sai ya gaya ma kuskuren da ya kai ka gyara ba na a wai misali yawa to ai kaga darasi ne duka ka gani ka gani shi ne na ce darasi ne kuma mai mutum ya ji zai amfane shi shi da yake nan Allah ka tsare mu shi ne yake cewa na ga zurara ɗan aufa ba bayan ya mutu na ce Allah ya yi ma rahama da kaje lahira mai kace kuma mai aka ce ba ya ce ina gaya masa haka kawai sai ya kau da kai ya ƙiya kula ne ya ce sai na ƙara ce masa sai ya ce mun bayan ya kau da kai sai ya ce mun Allah ya yi mun falala Allah ya mun falala da kyautarsa da karamcinsa sai na ce to masha Allah sai na ce masa to abul ala abin yazid akhu mudrab ai shi ma ya rasu shi kuma ya halin da yake ciki sai ya ce a kai wannan yana can kololiya daraja wato wannan ya haye can ta sai na ce masa to a cikin ayyuka wanne ne suka fi ba wa mutum samun nasara a lahira sai ya ce sai ya faɗi ayyuka guda biyu ya ce dogaro ga Allah da kuma rage buri a yan san buri na? zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi zan siya zan kera zan yi zan yi zan yi zan yi na? mutum ya rage ya dogara kuma ga Allah dama Allah ya riga ya gama ce wa mai tawakkal ala Allah wa zuhu wannan ba wani wanda da ya dogara ga Allah Allah ya isar mar Allah shi zai shige ma ya zama maka komai yayi ma komai to daman kuma kasarul amal shi yake sa mutum ya ringa dan kawo mutuwa kusa in an ce rage buri ba abinda aka hana ka na nufin ka yi amma dai karka manta ta iya yi wa gobe baka nan ta iya yi wa jibi baka nan ka kai gobe ta iya yi wa gobe ka ringa yin haka na shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa mai sharhin hadisin ka sahabin da ya ruwa yake cewa idan ka kai safiya to karka sa rai da yamma in ka kai yamma karka sa rai da safiya amma za ka yi ta kaiwa ai saboda ai ba za ka mutu ba wadda duk ka ga ya mutu sai kwananka ya kare in kuma kwananka ya kare ba abin da zai faru da zai hana ka mutuwa wani mota mai daukan asibiti wuyuyi wani waye duk hayaniya ake inda ya mutuwa ce to shi ke nan magana ta kare wannan tafiya za a yi amma an ba ita ba ce ko da rashin lafiya ne sai dai a yi ta wahala na nahun a ta wahala a ta wahala a ta wahala shi yasa da ciwo da mutuwa haka suka yi fararai ɗaya ciwo ya yi nan mutuwa ta yi nan ba abin da haɗa su ko suna da gami a Allah ba su da gami za ka iya ciwo ko matsananin sakarayu har sai ka cika shi za ka ga mutane na rashin lafiya masu tsanani amma suna nan sai ka ga mutum garau-garau da za ke gaya mun kwamishinan finance na maiduguri cewa an kwanta da shi lafiya an yi wane ne lafiya an yi wane yau ya rasu na a zaki aka sami sai da aka balla kofa saboda iyalin shi sun yi tafiya na mai magana yana ta wani da ce kai ina ruwan mala'ika da wani lafiya ai ba abin da mala'ika da lafiyanka shi ma ba abin da ya hada shi da ciwo in mutum zai zo cikin marasa lafiya sai a sai ka gaji suna nan sai je wajen mara lafiya saboda shi lissafin shi ya kai sai ya ɗauke shi Allah samu dogara gare shi Allah samu rage buri وما تراه يكون من الكريم وقال مالك بن دينار رأيت مسلما bin yassar ba da mauti fa sallamtu alaihi fa lam yurda alayya salam fa qultu ma yamna'uka an tarudda salam qala ana mitu fa kaifa aruddu alayka salam fa qultu lahu ma za laqita ba'da al-maut qala laqitu wallahi ahwalan wa zalazila izaman shidadan qala qultu lahu fama kana ba'du zalik ba'da zalik qala wa ma tarahu a yakunu min al-karim a qabila minna min al-hasanat wa afa 'anna sayyi'at wa maha 'anda at-tabi'at thumma shahika maliku shahika kharrama gashiyan alaihi qala falabissa ba'da zalika ayyaman maridan thumma sada'a qalbuhu famat maliku ɗan dinar yake cewa wato naga muslim dan yasa bayan ya rasu na ganshi a bacci sai na mar sallama sai bai amsa mu sai na ce ah yaya ina ma sallama baka ka ki amsa mu sai ya ce ai ni na riga na mutu sai na sake mar magana ya ce na mutu ya zan amsa ma sallama sai na ce masa to da ka mutu mai ka haɗu da shi a lahira sai ya ce wallahi na haɗu da abubuwa masu yawa damuwa abubuwa masu yawa da girgiza an girgiza ne na girgizu sai ya ce to bayan abubuwan da ka haɗu da su da bayan girgiza da aka yi me ya faru sai ya ce mun haba to me kake zaton zai faru da wajen allah mai karamci kuwa wato ya ce mai kake zato zai faru kuwa inda na zo wajen Allah mai karamci wato ya mun karamci ya ce na farko ne ayyukan da na yi masu kyau duk Allah ya karba ya ce ayyukan da na yi na kurakure kuma Allah bi ya yafe mu ya ce hatta abin da ke tsakanina da bayan sama duk Allah ya cika mu to Allah ya mana haka wannan shine babban babban wato gata da Allah zai wa mutum ya yafe mar zunubansa ya karbi ayyukansa ya shiga tsakaninsa da bayinsa kuma don wani abu za ka da mutum duk abu bai ma sani ba bai ma sani ba ka cire wanda ya sani wani bai sani ba wani za ka ga haƙƙin wani ne a wuyansa wani ya manta shi mai haƙƙin ya manta shi ma mutumin ya manta kaga kuma yana nan tunda ba ya fi waye ba to suna nan shi yasa ba a san musulmi da sanin shi ya rike haƙin wani ya yi ƙoƙari ya biya ya yi ƙoƙari ya ba shi haƙuri ya yafe masa tunda haƙin mutum haƙinsa ne ya yafe ma shi kenan to kuma shi yasa ba a san mutum ya nemi yafiya kuma a ƙi yafe mara a ringa dauriya ana yafiya saboda yafiya yana da falala kai ma Allah zai yafe ma ka kuwa ka ci riba duk abin da aka yi wani abin da shi maliku ya gani a cikin bacci da abin da shi musulmi ɗan yasar ya gaya masa duka waɗannan abin sai ya firgita shi ya shiga cikin ɗimuwa har sai da ya suma daga dai wannan suman bayan ya tashi wasu kwanaki yayi yana rashin lafiya sai zuciyarsa ta buga shi ma ya rasu ka san da yawa muna gani iyakacin duniyarmu da muka sani kushe ne muke karatu nake magana in ka ga alkur'ani kowane lokaci yakan gaya mutane yakan ci gashi Allah ya yi sama bakwai ko Allah ya yi ƙasa bakwai amma za ka ji alƙulani sai ya ce samawati wal arda na sai ya ce samai da kuma ƙasa ɗaya yana yawa duk a ƙayoyin ƙulani in ya kira samawa sai ya kira al'arda ƙasa saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ɗan adam yana da alaƙa da duka sama ya da alaƙa da sama ta ɗaya ya da alaƙa sama ta biyu da sama ta uku har duka amma Allah bai samu da alaƙa da wata ƙasa baban da wannan da muke ina nan babu wata ƙasa da muke da alaƙa idan ina iya tunawa mafi girman rami da aka taɓa tona shi a duniya har yau ɗin ina jin a rosha shi ne girman rami mafi girma da aka taɓa tona shi a ƙasa ina jin 12.262 nisansa 7 point ana jin 1 kilomita shi ne mafi girman rami da aka taɓa tona shi a duniya shi ma abinda ya sa suka tsaya da tonan kayan tonan ne da yana narkewa narkewa yake yi wallahi shi ne ai suke ce har sun ji motsin jama'a sun ji eh sun ji kukan yan wuta a lokacin na eh sun ji ana ihu wani irin ihu sai abin tonon karbe ne kawai sai ina narkewa to kaga duk hayaniyan mu duk anan ya kare shi yasa dan adam mai ma wuce ba ku taba jin wani ya ce ya je kasa ta biyu ba ko misali wani scientist ka gani duk anan dama Allah ya gaya mana yace min ha khalaqnakum wa wa fiya nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra anan dai zamu gama abinda da zamu shi yasa kwanaki da wasu yan yan yan yan scientists makaryata suke cewa wai sun je sun gano wani fuloti a sama wai za a sai da fuloti a sama kasu da ji a labaran duniya labaran america ba na ganin ba da daɗewa za a soma siyan fuloti na shekariya ba wanda zai je sama allah ya ce a nan za a gama duk kayan yadda za a yi na a nan ba wanda zai je sama ya je ya zauna to wannan ƙasa da ka gani ibn abbas yake cewa kabarul umma yake cewa a sauran ƙasa-ƙasa da kuke ji ya ce suna da nabiyun ka nabiyikum ya ce wa adam ka adamikum wa ibrahim ka ibrahimakum wa isa ka isakum haka ya ce ya ce ƙasa-ƙasa suna da nasu halittun suna ma da annaba irin annabinku suna da annabi ibrahim irin annabi ibrahim ɗinku kuna da annabi nuhu wa nuhun ka nuhikum suna da annabi nuhu irin naku wato wata halittu allah ya zuba a ƙasan ba abin da haɗa mu da su yaya za su yi wa zai musu tashin kiyamansu ina zai sa su ba wanda ya sani don karka ɗauka kakkaɗai ne muna mu daban allah ya yi mu iyakanmu kenan duk abin da za ka yi a gama a gama a nan shi ke Allah ka yi mana rahama a tsobanin akara yanta ziru tarikar sala to maciji mai mugun dafi yana na yana jiran wanda duk yake barin sallah haka al'imamul ƙurɗabi ana rajulan tarikan lissalati ja'u lidadfunuhu wa ba da hafirin ƙabri nazaru fa'izin su'ubanin al'akara ƙad a hala bijan batin ƙabri wa raka da yan taziru guduma tarikan sala fa hafaru lahu ƙabarin akar fa'izin su'ubanin al'akara ƙarshen arda wajen lasa fil ƙabarin sani fa hafaru lahu a kabarin salisan fawajaju su ubana wal aqra fa alqawhu ma'a su ubana al aqra wa hukiya misla hadha fi zamanina hadha illa annahum fil marrati salisa hawalu an yakhruju su ubana al aqra min al qabr an tariqi shurda wa ghayrihim fa kharaja wa ba'da an dafanu tarika as-sala جاء الثعبان الأقرى وشق الأرض وأحاط بتارك الصلاة إحاطة سوار بالمعصم حتى سمع mushayya'una sauta tahdimi wa taksiri izama izami tarika sala mala yace imamu al-qurtubi Allah ya masa rahama ya haka wannan hikaya cewa wani mutum wanda yake barin sallah an zo ya rasu an zo za a binne shi an tona rami kawai sai aka ga wani kumurcin maciji a kwance a cikin ramin kabarin ya kewa yana jiran kawai ya yi raidi yana jiran a sako masa shi mutane suka ƙi sa shi sai suka canja wani kabari aka tona wani kabari sai suka sa sai ya sake binciken ƙasa ya koma wancan suka ƙara tona wani kabari ya ƙara binciken ƙasa ya koma shi har sai da suka yi haka so uku sai suka sake ganin wannan maciji a ciki suka ce to aya za mu yi kawai mu sa shi to za su kar su ma ta hada da su suka sa shi haka shi ne ya ce an kuma hikayo cewa a wannan zamani namu wannan nasan ya faru a indonesia ya faru a malaysia ya faru a masar irin waɗannan abubuwa ya ce a wannan zamani namu an hikayo cewa lokacin da wasu suka tona kabari tono na uku sun suka ce to a fitar da macijin har ma 'yan sanda aka kira da 'yan sanda aka cire shi macijin aka cire shi sai da aka cire shi an cire shi sai da aka sa mutumin kawai macijin nan da yi wani abin nan ya fasa ƙasa su ɗin da suka sa suna jin karya ƙashinsa wala ya kama shi kana jin karkarkarkar yana kankarya shi to Allah zai aiko shi dan sanda ya hana shi ne na a ai ba zai yi ba ka sani dan sandan wa banda ma Allah yana son a ga abun ai shi ne shi yasa ma ya aka yadda ya fita ai Allah yana so ya zama darasi ne da mutane in ba haka ba wannan macijin lahira dan sandan wa na aka ga ba amma haka aka yi aka sa shi suna sa shi ya ya tsara shiga ya kama shi ya kakkarya shi ya kuma ci gaba da aikinsa har su suka ji karyewan kashinsa waɗanda suke bakin kabari saboda mai saboda yana wasa da sallah kunga allah ya raba mu da wasa da sallah amma yaran yanzu suna wasa da sallah abinda zai wasu da yawa ba sa sallah yaran musulmi kuma wallahi kwata-kwata ba sa suna nan kuma suna ta yawo kogarabinsu su yi wanka su ci abinci su je su shiga mota kawai shi ke na su yi wasan na eh suna nan suna nan jinkin wallahi ba sallah ba salati ba kawai kawai sun dauka kawai an zo duniya kenan shaɗin ya riga ya yi aiki wallahi na eh wane to kaji wani dan boko wai suna sallah ne ambasada shi yake tambayar su me yasa kuke buga kanku a ƙasa kuma wai dan musulmi ya shekara aku to eh to kaga ma wannan da sauki ai akwai yaron da aka tura shi karatu ko rasha ne ya dawo ya zo hutu katon yaro yanzu yana zaune babansu suna sallah kawai ya dariya ya ce su baba har yanzu ba ku dina kauyanci nan ba eh eh kaga sun yaye san balelan arne ha arne bana wallahi wannan kalmar marid da ce ai wanda ya kira sallah kawai ce ya bar musulunci wallahi kafirci amma kuma kawai shi ba jikinsa ya zama ɗan rasha da ta gila kaga baban shi ya biya kudin makaranta ya kai shi na ya suka koya mar karatu ya zama kafiri eh Allah kiyaye الثوبان الأقرع يأكل آكل الربا وحدث هذا لرجل آكل الربا في قرية الكرداسة بمحافظة الجيزة بمصر وأنهم لما أدخلوه القبر وجدوا الثوبان الأقرع ينتظره fafaru kabarin wa kabarin wa kabarin walam yajidu buddan illa an yakhruju su'bana fa akhrajuhu thumma jaa fa shaqqal arda hatta dakhala ila qabri akali riba wani mutum ne shi kuma ake cin riba Allah ka tsare mu wannan ya faru a wani gari da ake kiran shi Kardasa a wani yanki da ke cikin Jiza a Masar kuma shi mutumin da ya rasu an zo shigar da shi kabari shi ma aka samu maciji a cikin kabarinsa a kwance aka sake tona wani aka gan shi a kwance shi ma haka sai aka cire macijin sosai da suka sa mutumin ya zo yana fasa ƙasa fasa ƙabarin yayi suna gani ya shiga ciki ya zama yana tare da shi to ba a tone dai an kwace su ba akwai wani mutum da ya je mantuwa aka yi wani abu ya hada a kabari wannan kaga irin ƙunar da ya yi kuna da ya fa kuna sosai ya samu shi kuma ka'annahu atana kama kana yati fa qara albaba kama kana yaqra qalat fa kuntu fa fatahtu lahu kama kuntu afta wa qultu udkhul ya abal mu'mar ila babi akhika fa qala kayfa adkhul wa qad zuktu al mauta إنما جئت لأعلم جميلا بما صنع الله بي علميه أنه قد جعلني من المقربين Allah ya sanya ni cikin makusanta Allah ka sanya mu cikin makusanta Jamil dan Murra yake cewa akwai mu'arriqul ajali yana dan ya kasance dan uwana ne kuma abokina ne to wata muna hira sai na ce masa ni da kai tunda muna abokantaka kuma kai dan uwana dan Allah duk wanda ya so ba mutuwa ya dinga zuwa yana dan ba dan uwan shi labari kai ba ku taba haka da abokinka ba ko na aminin ka kace da Allah in ka mutu ka dinga dan zuwa mun ziyara me kon ka mutu shiru kawai na in kuma ni na mutu ni ma da dinga zuwa ma ziyara hmm? to ya ce shi muwarin yake gaya masa yake cewa jamil yake gaya masa sai na ce masa da allah in duk wanda ya riga wani mutuwa a cikinmu ya ringa zuwa ya ba wa uwansa labari ya ji halin da yake ciki to sai ya zama muwarin allah ya so makarɓar ran shi to ni ya ce ba shi ya gan shi ba amma 'yar uwarsa ita ta gan shi a cikin bacci ya ce ta gan shi yadda ya saba zuwa gidansu haka nan ya zo yadda ya saba kwankwasa kofa haka ya kwankwasa ita ma yadda ta saba buɗe masa kofa haka ta tashi ta buɗe masa kofa kuma ta ce masa bismillah malaka shigo a tuɗan uwanka na nan sai ya ce mata a'a ya zan yi na shiga gidanku bayan na riga na ɗanɗani mutuwa wato na riga na mutu sai ya ce kawai na zo ne na gaya wa abokina jamilu tunda da mun yi alkawari da shi na zo ne na gaya masa cewa abin da Allah ya yi mun ya ce ki sanar da shi ce Allah ya sanya ni cikin makusanta shi ne saƙon wannan yana faruwa da mutane bai daɗe ba a saudi arabia bai daɗe ba wani babban malami yake ba mu labari wani ma Allah ya rasu to sai ya bar talabijin ana ta kalle-kalle ya rasu kwana da abinnan sai makocinsa makocinsa ya gan shi daya ya gan shi biyu haka yana kullum ya kwanta sai ya mafarkinsa yana ce masa da allawa na ka taimake ni ka taimake ni akwai barna a gidana ka yi kokari da allah ka taimake ni haka yake ta gaya masa ya ce ya yi daya ya yi biyu na uku kawai sai ya shiga ya je kwakwasa gidan ya ce fashi fa ga abin da yake gani ashe yara ne suke ta kallon baɗala ya gaya matar allah ya taimaka tsawon ɗanta ya ɓaci sai ta fasa talabijin irin talle to shine kuma bayan ya koma ya kwanta sai ya gan shi yana murmushi yana ce ma na gode na gode ina yana margodiya eh yana margodiya cewa ya gode wato ko zama na abu idan ana yi a gidanka da ka soma sai mala'ika ce tashi ka gani eh da Allah ya ce mana mai tarbiya an ga muku haka kawai ne na da Allah ya ce ku an fusa kun wa aliku naran an ga muku haka kawai ne Allah ya aiki ne yanda ka tsare kanka haka za ka tsare yayanka yanda ka tsare kanka haka za ka tsare iyalanka aiki ne akan kowa Allah ya riga ya ba da doka ya yi lazina amanu ku an fusa kun wa ahalikum nara Allah ya ce ku tsare kawunan kuma ku tsare iyalanku da haka duk wani abin da yake Allah baya so lalle dole mu hana su wasu suna da taurin kai eh to wannan bai hana a hana su kai abin da zaka iya Allah ya sani kai ka hana yawa tunda ba kai ka halice su ba na amma dai ka yi umarnin Allah kuma ka tsaya kai hana in suka yi bayan ka kuma wannan na Allah ya san kayi abin da ya kamata amma matsala a ce mutum bai yi ba ko shi ma ya sa su a hanya ta barna ya tafi to wallahi akwai matsala Allah kiyaye mun tsaya da zaura ba dai sosai ba ai lokacin ya canza na'am ulul huzn رفع درجة الحسن في الجنة ولما مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه حزنا شديدا فرآه في المنام في حال حسنة فقال يا أخي قد أراك في حال يسرني فما صنع الحسن قال رفع فوقي بسبعين درجة قلت ولما ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه قال ذاك بدول حزنه ما ليسي wato mutum ya riga tunanin lahira yana jin damuwa wannan yana sa Allah ya daga darajarsa don da annabi sallallahu alaihi ya ce mana ku ringa yawan tuna mutuwa ibada ce ibada ce wanda ya shi ba ruwansa baya ma son ya ji maganar mutuwa na nuhun ka ce zai mutu ma sai ji kamar ka zage shi na nuhun ana nan wani ma zai ce muna hira kawai wannan ya zo ya bata mana hira me ya kawo mutuwa a nan kuma irin waɗannan to sani barna suke wa kawunansu lokacin da muhammad ɗan sirin ya rasu wato abokansa sun yi baƙin ciki baƙin ciki mai tsanani to shi ne sai ɗaya ya gan shi a cikin bacci ya gan shi a kyakkyawan kama ya ce ya ɗan uwana na gan ka a kyakkyawan kama kana cikin farin ciki to shi hassan ba akwai hassan kuma da ya rasu ya ce shi kuma ya halin da yake ciki sai ya ce ai hassan an ba shi daraja daraja a kaina har ya kai saba'in wato an fifita shi a kaina har hawa saba'in sai ya ce a me ya fara haka bayan muna ga kai kafin shi ibada kafin shi kusa da Allah sai ce ina saboda yana yawan damuwa da maganar lahira yana tuna mutuwa yana zana yana bakin ciki yadda za a yi haɗu da Allah yana tunani ya ɗasu ƙare da Allah wannan abin ya sa aka ba shi wannan daraja da aka tuna mutuwa ibada ce in Allah yana ba mutum shi Allah dama bai san kamanta da shi fazukururi azukurkum Allah ya ce ku ambace ni zan ambace ku tuna ni zan tuna da Allah baya sa a manta da shi kuma ai ganganci ne ma ka manta da Allah kai baka da komai ba Allah ya halice ka kayan shi ne duniyarsa ce rigunan jikinka na Allah ne hulunan kawunan mu duk na Allah ne komai kuɗin da yake aljihunka duk na Allah ne gida da ƙasa komai nashi ne kuma ka zo kana rayuwa a ce shi kamanta a kaga an yi kuskure yawa ko bai da kasani na Allah ka kenan in akwai wanda bai dace ba ka manta da shi sakon ɗaya shi ne Allah yawa kuma yalla yana son godiya Allah yana son godiya shi ya sa ma ya alkawari ya ce la'in shakartum la'azidannakum duk abinda ka gani yake a duniya nan ba abinda Allah zai yi da shi ya ce in kun gode mun zai yi ta kara muku ta more ku ta samun dukiya ku ta ku ji daɗi kuma ku mutu na sa ku aljanna amma ya ce fa wala in kafartu ina azabi la shadid Allah ya kiyaye a azlatun nasi idza kasara al-fasad qala ibn uyayna ra'aytu sufyana thawri fi an-nawm فقلت أوصني قال أقلل من معرفة الناس وقال عمار بن يوسف آه بن سيف رأيت الحسن بن صالح في منامي فقلت قل كنت آه كنت متمنيا لقاءك فماذا عندك فتخبرنا به قال أبشر فإني لم أرى مثل حسن الظن بالله شيئا ولما مات خسيم العابد رآه بعض أصحابه في المنام فقال أما أما صليت علي قال فذكرت علة علة كانت فقال أما لو كنت صليت علي نجت رأسك يقصد أنك إذا دعوت لي كان الدعاء سببا في نجاتك آخذا بحديث دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة يقول ولك مثل ذلك wato rage ko na ce rabuwa da mutane rage shiga cikin mutane rage abokai wato idan zamani ya ɓaci idan zamani ya ɓaci kun gane yanzu zamani kan ya ɓaci ko bai ɓaci ba a ya ɓaci ibn uyayna yake cewa na ga isu bayani sauri a cikin barci sai na ce ka yi min wasiya sai ya ce min wasiyar da zan ma ka rage sanin mutane kuji ka rage sanin mutane amma yanzu mun son muke mai ta sanin mutane abokanka miliyan uku da followers ko ina za su bi ka zuwa ina Allah alam na wannan followers din musifa ne ina za ku to kawai wani program ne na shaidan eh tun da kamun ka samu followers akwai na alheri ba ba a gasawa amma ba su da yawa wa biyu a followers din za ka ga za su ogan zai ja su jahannama ne na ita bi akwai followers na ma ba a zi ake yi na ko za ka ga alheri ne amma layi kaɗan ne ya ce ka rage sanin mutane amma ɗan saif yake cewa na ga hassan ɗan sale a cikin barci sai na ce masa na daɗe ina fatan na haɗu da kai wani labari za ka ba mu sai ya ce albishirinka ai ni a duk ayyukan alheri ban ga wani abin da ya kai kyautata zato ga allah wato ya ci riban da ya sa kyautata wa allah zato shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato mutum ya kyautata wa Allah zato kuma hadisi na kudusi Allah da kanshi yake cewa ana inda zanni abdi bi yace in zanna khairan fa khairan wa in zanna sharran fa sharra yace ni ina duk inda bawa na yake zato na inji Allah in yayi zata zan rahama zan ma in yayi zaton zamar azaba zambar dan yayi aikin azaba da haka ake son mutum ya kyauta zato ga Allah Allah madaukakin sarki kai mana rahama lokacin da Husaym al-Abi ya rasu sai wasu daga cikin abokan suka ganshi a cikin baici sai ya ce musu ba kwa mun addu'a ya ce ya ce kun ga rashin mun addu'a da kuna mun ya ce ce aboki da kana mun addu'a da kai ma in ka zo ka tsira eh da ka duka ringa tuna abokanka da suka mutu ka zauna a angonku tun kuna yara wani Allah ka ji kanshi wani Allah ka ji kanshi da yawa wasu ma malaman su masu manta ba sa musu addu'a wasu ma wani ma iyayen shi ma ya manta da su duk wani aiki ne na shedan yi musu addu'an kanka kakewa ya ce yana nufin da ka yana min addu'a da kai ma ka ya zama sanadiyar tsirarka ya ce saboda ya yi aiki da hadisin annabi sallallahu sallama da yake cewa wato addu'ar musulmi da yawa ɗan uwan shi bai sani ba to wannan addu'a mustajaba Allah zai karba kuma mala'iku suna nan suna cewa to kai ma an ma haka da ka ga abokinka da ya rasu yanzu in ka zauna ka ringa Allah ka yafe masa kurakuran shi Allah ka yi kaza sai ka gama sai a ce to kai ma an yafe naka ka ci riba eh Allah ka rufa mar asiri Allah sai ka gama a ce kai ma an rufa mar asiri ba shi yasa ake ba da kisa wata wata almajira malam yar makaranta tana da fiƙihu wani mijinta ya tashi cikin dare na filfili kawai sai daga hannu yana kira abokinsa yana allah abokina wane allah ka bashi dama ya ƙara aure allah ka sa ya ƙara mata allah ka wane kawai sai ya ji duka ya ce matarsa mai ba ni na ce ba fa abokina ne ta ce eh abokin naka ya ce kai baka da ilimi ne baka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake wa dan uwansa addu'a na bai sani ba shi ma mala'iku na nan ha cewa kai ma an baka irin shi wato kaga kaga ke da indirectly yana wa kan shi shi ma za a ce to kai ma za ka kara ta ce ya daina yawa to alhamdulillah sai mu tsaya alaikun amin amin
an ce don wani ya kashe wani duk laifin da ya aikata ana nuna wa shi wanda ya kashe wannan da so kamar da irin ya faru kuskure haka kashe kamar da irin abin da ya faru wannan haka na kuskure so shi ma haka ne kuma kuma ya yi shahada a kashi saboda a kashe shi amma ya bari kenan na'am sai tambaya na biyu malam yawan tuttular sarari
sara'ir
na na'am mara idan mutum ya tuba ya aikata abin ya tuba shi ma sun sai a nuna shi a cikin haka ba haka na'am shi ne tambaya.
to tambaya ta farko cewa wanda aka kashe shi yayi shahada tabbas aka kashe wanda aka kashe shi yayi shahada idan idan musulmi ne yana sallah ba wai da kaji ana shahada in mutum baya sallah in an kashe shi bai yi wata shahada ba idan mutum yana sallah ana maganar musulmi wanda yake kan layi yana tauhidi yana kaɗe da Allah to shi wannan shine akwai gar abu- ai shahadodin da yawa ma ko ciwon ciki ne ya sami mutum ya mutu ya yi shahada ko gini ne ya haɗo mutum ya yi shahada ko ruwa ne ya ci mutum ya yi shahada ko ciwon kai ne ya duka duk shahada ne har asalin motsa ma shahada ne ina ne amma idan mutum yana kan musulunci wanda kuma aka yafe masa zunubansa cewa za a nuno shi a ba za a nuno shi Allah yana rufa wa mutane asiri akwai bayan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari akwai mutumin ma da a filin kiyama Allah madaukakin sarki zai gani da shi ya ce masa kayi kazaran kaza kayi kazaran kaza yana cewa Allah na yi ƙarshe ba wanda ya sani sai Allah ya ce masa to a duniya na rufa ma asiri nan ma kuma zan rufa ma ba wanda ya san me ake kautu shi ya ka tafi aljanna manzala ya ce kawai sai ya wuce ba a wanda ya san me ya faru to Allah yana rufa wa mutane asiri kamar yadda yake tona wa wasu Allah ya kiyaye Hmm. na'am alaikum assalam na'am bismillah alaikum assalam
kan magana magana yi wa
ta wadatar wannan addu'a mutum ya ce zuriyar gida kaza ga wancan can wato bisola ya yi sai ka bashi mutum ya ce zuriyar gida kaza familin suwa ne allah ya musu gafara kuma a ciki akwai abokinsa ya wadata ya wadatar shi allah maɗaukacin sarki ya fi kowa sanin jam'in kowa da aka duk yadda aka roƙe shi allah maɗaukacin sarki mai karamci ne zai karba na na jin salam amin da amin na'am gaskiya ne shin ana samun wato wasu su zo a mafarki shaidanu su gaya ma wani abu shi duk wanda ake gani a mafarki ko ba ma ba shaidan ba ko da shi ne kowaye kowaye ba abin da zai zo da shi sabo ai an gane inda zai zo da wani abu na addini ya ce ma ka yi ba za ka yi ba sai dai ya tuna ma abin da daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ka yi yanzu in ka ga wani ya ce ka tsaye da sallah ai kaga umarnin Allah ya ce tuna ma wa'azi kawai yake ma na ko ya ce ka ba da zakka misali ko ya ce ka yi ringa bin iyaye duk abin da Allah ya ce shi ya tunata wannan abu ne za a yi aiki da shi da abin amma da zai zo ya ce ma ka dawo yin azahar raka'a uku ai gangani babu duk abin da zai ba mai zuwa ma da sabon addini ba mai zuwa da sabuwar ibada annabi sallasa ya gama wannan amma wannan na ziyarce ya da ganin mutane da saƙo da Allah yake ba mutane annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacci ya ce ya kaɗi yawan ya ce annabta ya ce annabta ta wuce ya ce amma ba abin da ya rage sai mafarki na gari kenan sai mafarki da za a ringa yi akwai mafarki da ake yi na gari akwai sirrin mafarki wanda za ka ga kai ka gani rudu ne sai dai kai ta tsarin kasan shaidan ne wani ya kwanta bacci zai ga cewa ga zakuna sun kewaye shi yana ta gudu suna bin shi wani ma haka zai ta cin gudu yana ta gudu yana ta gudu ya yi tsalle na ɗaya ya yi zai cafko shi wani sai share awa ɗaya yana bacci haka lokacin da wani ya buɗe baki zaki zai cafke shi sai Allah ya taimake sai ya barka sai ya zai gansha a cikin ɗaki na sai ya ji duk wannan sururin mafarki ne na shida irin wannan ne ba a ba kowa labari ba a ba daman mafarki in kai mafarki mai kyau to za ka gaya masoyinka a musulunci ya ce ka gaya aboki mai kaunarka amma an kai mafarki mara kyau kowa ma ba ka gaya ba kowa kawai abinda za ka yi kawai in kana da hali ka yi sadaka ka ce allah wannan mafarki da na yi idan alheri ne allah ka tabbatar da shi idan shari ne allah ka nisanta da shi saboda ai mafarkin za ka iya ganin abu mara kyau kuma ya zama alheri za ka iya ganin abu mai kyau kuma ya zama ba sabanin haka da haka kawai abin da za ka yi kenan wala alam na'am alaikun salam amin amin amin na'am ya ce ana da kyau musulmi ya aure kirista to bari na gyara ma tambaya shin musulmi zai iya auren kirista in ka ce haka sai a ce ba eh amma yana da kyau a bai da kyau guji wannan magana saboda a cikin musulmi a kowane za ka aure za a ce ma bai da kyau amma musulmi masu sallah ma akwai wanda ba kowa za a yi daga aura ba na ina nufin saboda akwai wani abu to tun wannan umarni cewa ana iya yi ana iya yi musulunci ya ba da dama amma ka sani tun zamanin sayidina umar akwai wasiƙa da ya rubuta wa kalifofinsa yake jan hankalinsu cewa su kula fa idan yanzu suka sake musulmi suna auren waɗanda suke ba musul kiristoci ya ce to musulmi kuma wa zai aure su bari inda aka yi yawan nan mu ma musulmi sun gama aure ne to wane ne za ka yi na za ka aure musu ba kuma shi yadda ake auren kirista ana auren kirista ne da ilimi ba irin yadda wannan kawai suke aure ba mutum kawai shi ya gama ta ta yi masa kawai shi kenan kawai manufa ba wani abu sai ya aure ta me yasa kaga maimakon ita ta zama musulma shi sai ya zama kirista nawa aka yi kuma wani irin daɗi za ka ji a rayuwarka kana la'ila lala matarka tana kiran wani abu ina nufin wani irin rayuwa za ku yi duniya kwana nawa za ku yi a ciki da haka yanzu in ka ce in ka ce yana da kyau zan ce ma ba kyau ka gane hausan yawwa kawari wanda za ku yi sallah ka ce allahu akubar ta ce allahu akubar ka ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah na ya fi ma sauki in kun hau biya rada man musulmai ne akwai wanda yanzu da yawa sun yi irin wannan auren amma yayayensu yanzu nan magana nake ma ba musulmai ba ne na haito ka kaga ka dada duniya abin nan Allahu alam wa alaikum salam na'am amin na da har na ga iziya ne ke cewa sun samu kai ruku ka ɗauka ne ka je sujjada ka karanta sai ka tafi sujjada wasu limaman za ka duk sallah suna yin haka bayan idan da karatu fatiha da sura sai a karanta kunutu ne ka ce kunutu ka huta na
wasu kuma za ka ga muna neman karin bayani ne a aina ne ake yin kunutu ko ana yi kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u na sannan duk kowanne ana yi ina an sama ne da ka huta unutu addu'a ce a cikin sallah wanda ya yi kafin ruku'u ya yi daidai malikiya ma haka suka ce a yi wanda ya yi kuma bayan ruku'u ya yi daidai babu komai a ciki lalla ala ike nan na'am na'am amin na na gane na gane na gane sallar nafila tana da iyaka ne ba ta da iyaka domin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi salatun laili masna masna sallar dare kawai raka a biyu ce amma an kaji tsoron asuba sai ka yi wutiri wannan dama ce annabi sallallahu alaihi in zaka iya raka'a ɗari a dare ka yi daidai baka da laifin komai amma akwai nafilfili ne kamar rawati wannan sanannu ne akwai yadda suke in su zaka yi zaka yi su misali hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla sintai ashara raka'atan wajaban lahu aljanna wanda yayi sallah raka'a goma sha biyu a yini aljanna ta tabbata gare shi waɗannan na filfila na wannan hadisi malamai sun yi bayanin su raka'atan alfajiri na ciki raka'a hudu kafin azahar na ciki ka ka samu raka'a shida raka'a biyu bayan bayan azahar ka ka samu takwas raka'a biyu bayan magariba ka samu goma raka'a biyu bayan isha ta samu sha biyu in wannan hadisi ne waɗannan za ka dinga yi amma su kai ta nafilfili to ai akwai nafilfili ma alwala akwai nafilfili da in ka ga duk lokacin da kai alwala ka ta kare ka yi alwala sai kai raka a biyu kaga shi ma ka dinga yi ke Allahu ala to na ƙarshe na a malamai ne da ƙoƙarin su Allah saka musu da alheri amma ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire wata sura cewa ita za a karanta ba da haka duk abin da ya sawwaka Allah ma cewa ya faƙara umma ta yassara minhu karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani duk raka duk kowace sallah kana iya karanta duk abin da ka iya kai fatiha kai abin da Allah ya hore maka ko aya ɗari ko aya ɗari ko sura idan da za ka iya in ka soma raka ɗaya ka ɓallo bakara na ka ƙare ta ka shiga ali imrana ka ƙare ka shiga nisa'i ka ƙare kar ka yi ruku'u sai ka zo ka hafi in ka dago kuma kanka yi ruku'u sai ka zo nasi inda za ka iya in dai lokacin sallar farilla ba zai iske ka ba sai shi ke na kana iya nafila da aya ɗaya tal ai sahabbai ma akwai masu ya na suka yi akwai wanda sai dare ka faɗi ya sa aya ɗaya dinga karanta da ka za ka iya yi wallah alam salwalar nabil karim akwai wani ya turo min text wai idan ta fashe wai in ta fashe ya mun addu'a fa mai kyau kuma a nan masallaci yake ba zan da ya faɗe shi ya mun addu'a mai kyau wai in ta fashe bala Allah ya kaza na amin amma wai za ta fashe in ta fashe za a siya mun filoti a gusafe bari zai gobe ka tuna min najiya ta feke fashewa ni ba san da take fashewa mu ai ba san da ta addu'a ta fashe ka gane sa nisa da ya ce wasu yan uwanshi su yi sun rasu da Allah a sa su cikin alƙur'ani
sallu ala nabil karim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد akwai wani ɗan uwansa guda biyu suka rasu Allah ya ji gansu wani ɗan uwanmu da jiya ya rasu Allah ya ji gansa wanda duk suka rasu da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka yi musu gafara iyayenmu Allah ya ji gansu malumanmu Allah ya musu gafara Allah ya haɗa mu da su aljanna karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين أنقذ
a can da ka shiga haka sai sha ne mai kudi yan jinya
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر